64 za mu tashi aya na tamanin da shida za mu tashi aya na tamanin da bakwai akar maka Allah bismillah salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صل على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإخوانهم واجعل بينهم وأعلنهم إلى صراط مستقيم ذلك ولله يهدي به من يشاء من عباده ويشركوا له عنهم ما كانوا يعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتمعناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم جل يا بابا من النباوة ونديمس البركة yana cewa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzil muhsinin wa Zakariya azwa karshen aya sannan Allah ya ce kullum fazzalna lil alamin wa min abaihim akwai daga cikin iyayensu wani muka fifita shi wa zuriyatihim da zuriyarsu wa ikhwanihim da yan uwansu adabun ala kullal ayoyi ko ko annabi akan nuhu ومن الله يأتي من لتبعيل ساشي ما دكما لأن بعلهم ومن ساشي لم يكن له ولد بيننا وبعلهم كان في ولده كافر ساشي فأقوي كافر يأتكن بانسا واجتبيناهم اخترناهم من زابيسو وعليناهم وكشريا لسوا إلى صراط مستقيم زوا هنيا مريدينشي ذلك الذين ذلك الدين وجعلك الدين الذي هدوا إليه وأن أك شريعة تسوزوا قريتي قل الله شريعة الله لي يهدي به من يشاء لنا شريعة وأن يسون شيء لو وأن الله يشريعة من شريعة من عباده لك باينسا ولو أشركوا دا وأن باين الله لمك في تاسوين شركة سلطان الله لولي la bilama anhum ma kanu ya'malun da abin da suka kasance suna aikatawa ya ɓaci anhum gabanin su ulaika alladhina atainahum alkitaba Allah ya ce wadancan ka su ne wanda muka ba su littafi akan kawo littafi da mufradi mai ma'anan jam'i dan ba littafi dai Allah ya saukar ba shine mai tafsir ya ce bi ma'anar kutubi Allah ya ce mun ba su littafi ma'ana littafai والحكم للحكمة والنبوة لأنبتي فإن يكبر بها هؤلاء فوقنا بها قوما ليسوا بها بكافرين idan sun kafirce biya da waɗannan guda uku ga littafi ga hikima ga annabta haulaye mutanen makka wakar wakalla hakika mun wakkala mun dakatar da kaumin wasu mutane biya da ita laisu ba kafiri na wanda ba za su butulce ba biya da ita kuma su ne almuhajirun wal ansar mana Allah yana gaya mutanen makka ya yi annabawa da yawa kamar yadda ya zana su kuma ya fifita su akan talikai hatta yayansu to kuma ya keɓance su da littafi da ya ba su da annabta na hikima to idan mutanen makka sun ce sun kafirce da waɗannan abubuwa an aiko annabi a tsakiyarsu duk abin da aka ba annabawa an bashi suka ki to ai mun da aka danda wasu suna nan su suna jira su ba kafirai bane su ne muhajirun wanda suka yi hijira wal ansar ulaika alladhina hadahumullah wadancanan ka su ne wadanda Allah ya shiryar da su fa bi majahu muqtadi ya rasulullahi kai koyi bi gudahum da shiryarsu wala Allah na tauhidi wasabri don ba wani annabi wanda aka aiko da wani abu ba tauhidi ba kowane shari'a za a dora a kai tauhidi ne farko shi yasa annabi ta abla numa kuntu wa ana wannan biyu na min qabri la ilaha illallah saboda ka annabi kai koyi da shi a min tauhidi na tauhidi wa sabri da hakuri yaktadi biha biha isatti yaktadi ne aka ce yaktadi wa wa waslan wa qafan waslan wa bi qira'atin bi qasbiha iktadi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce koyi da waɗannan annabawa in ka lura dukkan hidin martabobi da aka ba annabawa an tara ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce yayi ɗabi'a da ɗabi'u abin godewa na wannan kowanne ya shahara da nasa annabi Dawuda da Suleiman sun shahara da yawan godiyan Allah sun tara tsakanin mulki da annabta suka gode wa Allah annabi kai ma ka gode wa Allah annabi ayyuba an keɓance shi da haƙuri wanda aka jarauce shi da ciwo ya ce ta ciwo har tsutsa ya kusa ji jikinsa annabi kai ma kai haƙuri irin wannan annabi musa halin mu'ujiza ne mai rinjaya wanda aka ba shi maciji sanda ya zama maciji annabi zakariya ne haya da isa duk waɗannan ka tara su mutane ne abota gudun duniya da gudun duniya annabi yusuf ya tara tsakanin haƙuri da godiya farkon lamarinsa haƙuri a tsakiyarsa a ƙarshen godiyan Allah to aka hori annabi Muhammadu ya yi koyi da su baki ɗaya wannan yana da dalili kenan ke ce annabi ya fi dukkan annabawa sauran abubuwan an rarraba mu annabawa shi annabi duk an tara masa gaba ɗaya shine Allah ke babu hile ku maktadi wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa gaba ɗaya kulli alima kada ka goya mutanen makka la as'alukum alaihi ajran alqur'anin nan da na kawo maku ban roke ku bani lada ba to duni in huwa mal qur'ani bai zama ba إلا ذكرى سوى أذين للعالمين كذلك الإنس والجن متعنين الجن وما قدر الله وما قدر الله يهودا بس جرم ما الله حق قدره يقيك أن جرم ما أزموه حق موئذته حق عزمته أو كوكم معنا ما عرفوه بس سنشب حق معرفته يسألوا يعني نسكت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خاصموه سن خصوما لشيء في القرآن أتكلم القرآن سكت ما أنزل الله على بشر من شيء Allah bai daukar da wani abu akan wani mutum ba wani babban malamin mai hore ne ana ce mashi fanhasu dan azura da malikum na sai suka zo gaban manzon Allah annabi yana jayayya da su akan attaura suna jayayya da shi akan qur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace malami ya na gama ka da Allah wanda ya saukar da attaura akan Musa shin ka samu a cikin attaura ko babu Allah baya son malami mai yahudi ya zama ƙato to shi kuma ƙato ne annabi ya ka ji tsoron Allah sai ya fusata ya fusata ba da ma ya kore sai Allah ta sai sai ce wai Allah ma bai saukar da komai ba Allah bai saukar da komai ba Allah ce bai san Allah ba ne to sannan su Yahudawa da suke tare da shi suka ja shi suka ta ka ko san abin da kake faɗa a taurin da yake hannun ka kake karantawa ya saukar da jilawa ya saukar a'a ai ya fusata ne ne shi ta da ce Allah bai saukar da kwanan gaje to tun da ne za ka yi buji har ka wani magana mummuna a kan ubangijin ka to mun cire ka da suka dora wani to shi ne Allah ke cewa ma qadarullah haqa qadari ma anzala kullahum ka ce masu idan kun ce Allah bai saukar da komai wa man anzala kitaban ladhi ja'a bi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi littafin nan nuran haske ne wa kodan shirya ne lillahi ga mutane yaj'alunahu ko taj'alunahu kuna mai da shi kuna sanya shi lillahi wa ta'ibin wa la salata qaradi ta kun mai da su kaman takardu yaktubuna suna rubuta ta da fatira muqaddatan sai su rubuta shi a yanke ba kaman yadda aka rubuta alqur'ani jumlatan ba yabduna suna bayyanar da abin da suke so su bayyanar min ha daga cikinta saboda ha'incinsu a tauran ba sa ba mutanensu gaba ɗaya gashi idan sun ga abin da suke so sai su ɗauko yanki su ce ga abin da Allah ya saukar abin da ba sa so sai su koyi sai Allah ya ce a ai ga hannun ku nan kuna bayyana abin da kuke so kuna koyi yawanci abin da yake cikin littafin muna taura yana daga cikin abin da kuke moyewa كنعت محمد صلى الله عليه وسلم كما سمع عني محمد Allah bai bar komai a cikin attaura da linjira ba ya faɗa da suna annabi hatta iyayensa da garinsa da inda za a haife shi da wurin hijiransa duk Allah ya faɗa amma ku boye ku ce ba shi ne ba wa limtum malam ta'lamu sannan an sanar da ku ya ku yahudawa a cikin alqur'ani malam ta'lamu abinda ba ku sani ba antum ku wala abakum ko iyayenku mai taurati na taura don alkur'ani shi ya warware musu abin da taura ya da shi bi bana'i mastarsa alaikum bi bayani yin bayanin abin da ya rikice muku wa talabtun ku ka saba bi yakinsa duk waye muku haka in ba su faɗa ba kul ka ce Allah anzalahu in lam yaqulu shi ya saukar da alkur'ani mai bayanin abin da kuka aka boye لا جواب بعد جواب غيره ونزل ثم ذرهم sannan ka bar su yal'abuna sai ta wasa fi ba da ya kabri a cikin bannan su wannan qur'ani wa ala kitabun wannan alqur'ani littafi ne anzalnahu mun saukar da shi mubarakun amin wa albarka musaddiqul ladhi shi alqur'ani nan ya zo yana gaskata alladhi bayna yadayhi littafan da yake gaba gare shi za mu gaji amanar rasulun ma wanzan ilaihi min rabbi wa min kullum amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli to Allah ke cewa shi alqur'ani bai karyata taura ba bai karyata injila ba bai karyata zabura ba bai karyata annaba wanda suka zo da shi ma haka nan annabin bai karyata su ba al'umma ba su karyata ba sannan na nizami bai ta'i wa laye alfin alama a nama kabla wa an zanna mun saukar da shi lil barakati wa tasdiki da gaskatawa wa litunzira don ka yi gargadi da ummar qura uwan alkari uwan alkari makka amma abin da ake nufi a nan mutanen makka ka yi gargadi ma uwan alkari wa man haulaha da wanda yake daura da ita ai alu makka ta wasa'irin nan wallazina yu'minuna bil akhirati waɗanda suke ba da gaskiya da gidan karshe lahira idan sun ji alkur'ani yu'minu na bihi za su ba da gaskiya da shi wahum sun hafizuna suna kiyayewa ala salati bisa sallan su kawai don jin tsoro min iqabiya daga hukumanta manzo Allah sallallahu alaihi da aka ba shi alkur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna ma cewa babu wani babu wani littafi wanda ya tara alkur'ani kitabun farak wanda yake kiran amawa zuwa ubangijinsa yake shirye da fasawa zuwa ubangijinsu yake shirye da keɓaɓɓun keɓaɓɓun da tu zuwa ga ubangijinsu wannan qur'ani albarkarsa bayyananne ne wanda ya karanta alkur'ani zai samu lada babba wanda ya saurari qur'ani kazalika don shi alkur'ani shine alqari wal muslimu sawa'a da mai karatun da mai sauraron duk ɗaya ne alkur'ani ne wanda ya rike shi a hannunsa zai samu lada wani mutum ya rasu aka binne shi yana mutumin kirki ne a cikin jama'an da aka binne shi da mutane suka juya sai aka ji karan duka wani abu mai tsanani a gabarinsa sai wani kare ya fito baki sai wani mutum ya ce kai waye kai sai ce ainihin iliminsa ne mummuna amma bugun nan da kuka ji aikinsa ne mummuna bugun da kuka jin nan ya auka a kansa sai qur'ani ya zo shiga tsakani shi ne da zo za a taba shi sai qur'ani ya kore mu to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce alqur'ani da alkhairansa da yawa kuma alqur'ani ne duk riyamansa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da qur'ani mu ne masu kare shi ba wani maganar da zai shekara dubu da dari hudu bai canza ba wani abu bai shiga tsakaninsa ba ko baka yi qur'ani ba in wani ya cusa wani magana a cikin alqur'ani kunnin ka zai baka labari ko da ba kai Allah ramma bane wannan ba qur'ani bane ya dai cusa wani abu shi sa Allah subhanahu wataala duk annabin da zai aiko ya kan aiko shi da abin da mutanen su su kware ba to mutanen annabi sun kware da hikima da magana sai aka aiko musu da alqur'ani da aka aiko musu da alqur'ani larabawa masu fasaha to ku kawo har Allah ya ce idan kuna iya ku kawo a sura daga ciki fato bi suratun mislihi ku kawo ko da sura daga ciki zuwa kasa sai aka samu wani mutum ya yi da'awan cewa shi annabci ne musaila matar kazzab ya ce in dai alkur'ani da muhammadu yake faɗa ne ai zan iya Allah ya ce to a kawo aya ɗaya mana sai kenan sai nan nan ya jawo in dai wannan ne zan iya sai aka karanta mu inna hadaina kal kautsar wa sallu ce zan iya inna hadaina kal aqa aqa wa sallu rabbika wa za aqa inna shani aka huwa azlaka aka yi tanda ya aka yi wannan aibin ji magana shirme ne to shi saboda jami'a ya rubuta takarda daga muhammadu rasul daga musailama manzon Allah zuwa Muhammadu manzon Allah saboda tsaban taurin kai bayan ka ina sanin da kai kasa mun raba biyu na wani bi kai na na kanabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mutum biyu ko musamman su je su kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo sai manzo Allah zai ce waye ko ko suka ce musailama rasulullahi zuwa wajen wa Muhammadu rasulullahi me yace ga wanda ya rubuta kasa kasa ne rabi na ka rabi na ba ya ce yanzu ku kun gargata suka ce tabbas mun gargata shi a nan ce in ba don ba a kashe manzo ba da na kashe ku ya ce a rubuta masa daga muhammadu rasulullahi zuwa musailamatul kazzab musailamatul makaryaci ina gaya maka kasa ba nawa bane ba naka bane na allah ne to shi musailamatul kazzab nan ya bar har annabi ya bar duniya yana can ana ce mashi rahmanu ne baba har yana kiran da rahmanu rahmanu ne baba har wani yana yaka a qulu bil haqqi ya bil akramaini bil amr wa anta khairul wala la tarhamana wa ina bil na faɗa dan ya san masu mai ibanu girma kai ne rahmanu sai wani ce a qulu bil haqqi ya bil akramaini abar wa an tusharrar wala la kulli shay la dinka shaytan ai kai ne mafi sharri to sai bayan manzon Allah zamanin sai na Abubakar aka je aka yaƙe shi aka kashe shi wanda ya kashe shi shi ne washi washin nan shi ya kashe Hamza babban manzon Allah har ya ci hantansa saboda tsaban kafirci da annabi ya kashe masa hamza ya ci hanta ya ce ai ba zai mutu da kafirci ba sai ya shiga musulunci tunda ya ci naman hamza to sai zo ya musulun da da ya musulun da ya ji Allah ka san na yi barna a cikin kafirci ka bani dama ya zai yi barna kuma in kashe kafiri da aka je ya kashe musulun da masu kaza to ala kullum halin alkur'ani shi ne kadai in ka karanta manzon Allah ce kowane kowane lada kowane harafi kana da hasana manzon Allah ce ban ce maka alif lamin hasana ba alif hasana ne lamin hasana ne kamar yanzu ka ce alhamdu alifin nan hasana goma lami hasana goma mimi hasana goma haɗi dali idan ka karanta fatiha kawai kana da lada goma goma so ɗari da goma sha hudu bai za ka karanta kamar qur'ani shine Allah ya ce alqur'ani nan mubarakun mubarakun ka karanta alqur'ani kowane lokaci amma wa'allimtu ma lam ta'lamu hada kitabu wannan alqur'ani mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira mun kawo shi ne duka yi gargadi bil ya'i wa ta'i bil barakati wa tasdiq wa litunzira bihi ummal qura wa man ghayraha wal ladina yu'minuna wa suke ba da gaskiya yu'minuna bil akhirati sun amince da lahira wa hum ala salatim yuhafizun sannan suna kiyayewa bisa sallan su fa wa dunjin tsoro من الإركانية عندك حكومة ومن أظلم أي لا أحد أظلم babu mutum ɗaya wanda ya fi zalunci min maniftara ala Allah ya kazuba fiye da wanda ya kaga karya daga ayyace Allah ya ce bin duba bin da'in nubuwati da da'awan annabta kamar yadda musailama da kazzaban nan yayi wala min ba ba ai ko shi annabi ba aw qala ko shi ma yace uhiya ilayya amma dai wahayi bane ai ne ma ina masa ana mun wahayi to Allah ya kana neman makaryaci na karshe ka samu wannan jikin walam yuha ilay shay'un alani ba ay wahayin komi a kansa ba نزل نزل تاسو قني في مسيلمة أتكم مسيلمة الكذاب وممن قال لو أن ليتي سأنزل مثل ما أنزل الله sai na saukar irin abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu da irin shi irin shi masu cewa sai mun sai sun yi Qur'ani irin na annabi wa humul musta'aduna sune masu izgi qalu in an karanta alqur'ani a gaban su sai su ce launa sha'u la kunna mithla hada Allah mai sauki ne da mun ga dama da mun faɗi irin wannan to kun ga daman ku faɗa mana ya ban ɗan ya faɗi ba walau tara ya muhammad yanzu zalimu na fi zamaratul maut da za ka gani ya annabi yayin da azzaliman da aka ambata ɗin nan suna cikin mayan mutuwa wal mala'ikatu mala'iku ibasun wa aidiyam sun shimfiɗa hannayensu bi darbi da duka wata azimi da azabtarwa يقولون سنا cewa تعليما أخرجوا أنفسكم ku fitar da rayukanku ilaina zuwa gare mu lilakmi laha dan mu kalme ta al yawma a yau to zauna za a saka muku azabar huni azaban walakanci bima kuntum da mun kasance da kuluna ko kama da Allah ga Allah gairu haƙi ba gaskiya ba bi da awan nan mu wata da awan annabta da wahayi wa kuntum kun kasance ana yaki tastakbirun kaga Allah yana faɗin sanda ran mumini zai fita inna alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhi almalaikatu alla taghabu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nanu awliya'ukum bil hayati dunya wa bil akhirati lakum biha ma tasyamukum wa lakum biha ma tadawun shanin mumini idan yaro in yana hururin mutuwa to zai ga waɗansu halitta kyawawa a gabansa suna cewa karka yi bakin ciki karka damu karka damu Allah ta hagu wala ta zanu inda zaka je ba wurin ciki bakin ciki bane wa abshiru ku yi bushara bil jannati aljannan lallati kuntum tu'adun sai ta ce ko waɗannan ban san ku ba ya aka yi tsoron su a ina na auliya ku mu muke tare da kai a yake ibadanka ko ina zila ya ci duniya lahiran ma fi lahira wala kun biya mata ta yi a musulman inda zaka je din nan da abin da kake sha'awa kai wala kun biya mata duk abin da kake nema wuri ne masauki to wancan kenan to a nan kuma yan kafiri ne sai Allah ya ce ya rasulullah da zaka gani irin masu cewa annabawa ne masu izgili da annabi lokacin da za a fitar da ranar su bi gamara da mawata mala'iku za su zo su ce ku fito da rayukan ku fito da shi a sa mala'iku su ta azabtar da su sai sun zaro ran a yau za a saka muku azaban wulakanci sakamakon abin da kuke bada shi yasa manzo Allah ya ce man habba liqa Allah la habba Allah liqahu shi mu'mini idan ya so gamuwa da Allah sai Allah ya gamu da shi shi yasa kafiri ya fi kowa kin mutuwa saboda ya san abin da zai zarar da shi ba alheri bane mumini ko baya kin mutuwa ko baya son mutuwa mumini ne idan hulurin ya zo na mutuwa aka buɗe mishi abin da zai je karanta zai ta kai duniyar ba na ranar ita وكنت انا عندي تذكرون نعم ولقد جئتمونا فهدي كما خلقناكم اول مره وتركتم ما تولاكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شرعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
ولقد جئتمونا idan an karbe ran waɗannan azzaliman wanda suka zo wajen Allah suna kin fita ran suna fita da ƙarfi sai Allah ya ce laka jitu muna furada gashi kun zo muna dai dai dai dai mun faridina anil ahali ina abin da kuke fari da su na iyali ina dukiyar ina dan duk zalla mutum ya mutu shikenan kawai masoyan shi ma su suke maza maza a ɗauke shi su iyalin da yake so ba maza maza maza shimfidansa mai kyau ma ba za a kai shi ba lakin shi mai kyau ma ba za a kai shi ba sun kohosa su rabu da shi su raba abinda suka samu to ina ƴaƴan da kake fari da su ina dukiyan ina ƴaƴan Allah ya ce to gashi kun zo wajen mu ɗaiɗai kama kalakana kun kamar yadda muka da shi duk wanda ya zo duniya kawai bai da shi haka ne ya wato tsirara sai an sai mishi ruwan da za a wanke sai ya menene yadda ka dabi ba komai din na haka yau ka dawo ba komai awwala maratin kama halakna tu muhaffatan mata kan uratan tsarara yadda ka zo duniya tsarara wa taraktum muka kumbar ma kawallakum abin da muka ba ku a ɗaya na kun abin da muka ba ku na amwani na dukiya wanda yake za ku ba ni ina yake وراء ظهوركم أبايا باينكم في الدنيا أنا الدنيا بغير اختياركم باتارد ذاتكم ويقال لهم ذاتي مصدوم بها ننزلي ما نرى ma'akum shufa'a'akum ban mu ga masu ceton ku ba da suke tare da ku kuna cewa gumaka ko to yau ina gumaka allazina za'amtum wanda kuka riya annahum fikum shuraka su abokan tarayya ne ga Allah a cikin ku bi sai qaqi a cikin cancanta ibadatukum ibadan laqad taqatta bainakum hakika saduwan da yake tsakanin ku ya yanke ai tashattata jam'ukum taron ku ya watse wa bi qira'atin min nasbi ai wasalakum bainakum saduwan ku tsakanin ku ya watsi wa dhalla ankum ma kuntum tazumun abinda kuka zance kuna riyawa a duniya ya bace maku ma'ana ya tafi min shafa'atiha na cetonta inna Allah إن الله فارق العبد والنوي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم فأنا تؤفكون فارق الصباح وجاء الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك النذير العزيز العليم
inna Allah Allah subhanahu wata'ala da ya gama wannan wa'azi gaba daya cewa gaba daya za ku rabu da duk abin da kuke da shi a shuka ku a kabari in an shuka ku a kabari za a lallaye a koma ƙasa to Allah fa falikul haddu shine mai tsaga kwaya anin nabati ga tsiro wannawa da kwayan dabino anin nahali yadda kaga ikon Allah ‘yan kasa abin shuka a ƙasa sai ya rufe sannan Allah ya fitar da zangani a jikinsa. Haka nan ƙwayan dabino sai Allah ya ce shi ke fitar da ƙwaya daga tsiro, shi ke fitar da yabanya daga dabino. Sannan yadda kaga haka ya kurujil hayya mina da magiti. Allah yana fitar da raye daga matacce kan insa gaman mutum matsaya. Shi mani kan ai mai ne. ba sai ya shiga cikin mahaifa ba ne sannan Allah ya sarrafa shi yadda yake so sannan kuma dabban da yake yin kwai ba kwai ai matacce ne ya aka yi kwai ya zama mutum in ba hali ya zama halitta hadare a ciki to shi yake yin haka wa yakhrujul mayyita yana fitar da matacce an nufata wani wal bainatu da qawmin al hayy daga rayi zalikum al khaliqul mukhruj wannan mai ketawa mai fitarwa wane ne shi shine Allah Allah fa anna tufakun kaga ake juyar da gungo an an imani gabanin imani ma qiyamul burhani tare da tsayin wannan dalili wannan kawai ya isa ka san yanzu nan Allah ya fitar da matacce daga rayi ya fitar da rayi daga matacce sannan falikul isba kowa yana gani kuma shi yake keta asubai mazdar bi ma'anasu bi an shaki umud sabai an jima na nan dare duk zai shigo ina ranar yake Allah ya shafe shi ya shigar da daren daren na nan ana nan cikin duhu ana nan cikin duhu sai aka kawo wani abu ya kece kamar ya hudo alfijir ya hudo kenan sai ga yana karuwa yana karuwa duhun na wucewa duhun na wucewa waye haka wa washi umudu sumi wato kamar ginshikin asubahi wa huwa awwalu ya yabdu shine farkon abin da yake bayyana min nurin nahari daga harkar rana an zulmatin laili gabar nuhun dare sannan yana daga cikin ikon Allah wa ja'ilil laili sakanan wanda ya sanya muku dare wurin natsuwa taskunu fi alqalqu halitta kowa ya je naza kowa ya je naza duk abin da kake yi dare yayi Allah ya turo mala'iku su dauki ranka na tamizi bacci ya rinjaye ka kowane ne kai kowane irin matsayi gare ka komin buwayen ka bacci ya fi karfin ka kana nan kawai in dai baka yi shi ba wallahi komin mulkin ka zai ga kawai kanka na nan gaji sai a kwanta mera ta Allah ya haka nan wa shamsa ya mako rana wal kamara da wata min nasbi adaban ala mahalli da husbanan hisaban lil awqati din kiyaye lokaci أو الباء مع غصبان وهذا حال أن يجري يعني سنا غدانا سنا سنا سنا غدانا كما كما بغصبان كما كما يندزو أتين آية الرحمن أنا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب yanzu in ba dare ba rana ba za mu san watan azumi ba da Allah ya duniya duk dare ne yaushe za ka san watan azumi da Allah ya shi don rana ne yaushe za ka san watan azumi amma an ji aljanna da yake ba wannan takalifi ba dare ba rana aljanna ce ba a dare a wajen kowane lokaci lokaci ne na lumshi shi ba zafin bara na ba rana ba da sauransu amma nan duniya Allah ce na yi maku haka ne don rahama na hisban kusan da in ba don watanni ba ba za ku san lokacin noma ba in ba don watanni ba za ku san lokacin ibada ba in ba don watanni ba za ku san lokacin hajji ba in ba don lokaci ba za ku san yau shi- yau yau mata ta ta ciki wata kaza ba da sauransu Allah ce yana daga cikin ni'imomin da na'imaku zalikal mazkur wancanin ka amin ambato ta kadirun aziz kaddarawan ubangiji waye ne fi mulki ya cikin mulkinsa al'alimu masani bi halkihi da halittarsa
وهو الذي جعل لكم الليل وهو الذي جعل لكم النجوم لتعلموا بها في سماء البر والبحر قد وصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس ميتة فمن ذكرهم ومن دعا قد وصلنا الآيات لقوم يفقهون
yana daga cikin nemomin Allah ya ci gaba da cewa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma shi Allah ne shi ya sanya muku tauraro litatadu don ku shirya biya da ita fi zulumatil barri a cikin duhunnin sarari wal bari da teku fil asfar zamanin da tauraro ake tafiya da shi da daddare za ka tafiya za ka yi wajen gabas to masafiya dole su san tauraro wannan tauraron gabas ya yi gari kaza na gabas gari kaza na yamma gari kaza Allah ya ce ni ne maku haka a duhun dare da rana karfan sanna hakika mun bayyana ayoyi ad-dalalati ala qudratina masu inuni bisa qudram liqaumin ga mutane ya'lamuna da suke sani yatadabbaruna suke lura wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin sannan Allah ya ci gaba da gaya muku shi ne fa wanda ya halicce ku daga rai ɗaya duk taron mu nan uban mu ɗaya uwan mu ɗaya daga mutum biyu ne aka taru duk inda ka ga dan adam a duniya ba yake a barbaro shi ba daga waɗannan ne dai adamu ne da hawa'u ko kai ta ƙaruwa ko kai ta ƙaruwa Allah ya san kowa wannan zai haifi wannan wannan zai haifi wannan wannan zai haifi wannan wani ya kunso ya'ya da yawa a bayansa ba zai mutu ba sai sun fice wani bai kunso ko ɗaya ba ya rayuwa ce mai aihu ba Allah ya ce duk ni na yi haka min nafsin wahidun fa mustaqarrun minkum bil rahimi wani yana tabbata a cikin mahaifa wa mustawdahu wani yana nan a bayan tsotso idan lokacin aihuwa yayi sai ka sadu da matanka sai maniyin ya fita ya koma cikin ta ka ya fita kenan sauran yayan kuma suna na kungurunka sai ran da Allah ya so kuma sai su fita to shine Allah subhanahu wataala ya ce musdawnu bi makan qararin lakum duk waɗannan Allah ya ce karfar sannal ayat mun rarrabe ayoyi li qaumin ga mutane yafqahuna da suke fahimtar ma yuqalu lahum abin da ake gaya masu sannan Allah na wa huwa alladhi وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خيرا نخرج منه أما مسراكما ومن النخل تنزلت ألوان دانية وجنات من عنب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينئذ إن في ذلكم لآيات لقوم يعقلون وهو الذي ألنا شيني أنزل من السماء ماء يسوكا دروا دك سما فخرجنا فيه التفات من غيبا muka fitar da nabata kulli shay'in tsoron dukkan komai bihi da bihi da shi min bai da ruwa yambuto yake tsorowa fa kharajna muka fitar daga tsiron nan shay'an abu hajaran kore kore bi ma'ana akhadara nukurji muna fitarwa minu daga koren nan habban kwaya mutarakiban masu hawan juna in ka dubi hadi za ga wannan kan wannan wannan kan wannan daga guda daya in ka dubi dabino tsumayen dabino kaga mutarakiban wannan na hawa wannan wannan hawa wannan wayayi Allah subhanahu wataala kamar dukkan yanda zai zama tsoro sai zama kore mai zaki kore mara zaki kore mai dauci kore kowanne kore sannan ruwa daya ruwa iri daya inda za ka shuka abu mai ɗaki a gemin mai zaƙi kowa zai yami shi in ka je gona ɗaya ka zo wannan mai zaki wannan ma zaki a wuri ɗaya ruwa ɗaya duk za su fito kore ran da za su ba da yayan wannan ya ba da zakin shi wannan ya ba da zakin shi in ba don Allah ne ba a to ya kamata mai zaki a samu masa ruwan zaki mana mai daci a samu ruwan zaki a Allah ya ce ni na yi haka wata zaki man yar ko ba azu ba nan wani ya hausa shi ka sanabil al hindati kaman zanganyen gidan hindatu wa gainawa ومن اللعن دك دبين خبر ما يزال منكم من طيها دك ودن دبين أول ما يخرج أبن دك فتوها دك ريتا والمتنى وكلوان أراجين بولالا دانية من قصة جونا قريب بالها من بال وأخرجنا من في تلبه في جنات gonaki min anab da inabobi wa zaituna da itacen zaitun wa rumman da rumman dukkan su mutashabihan wa riquma ganyen ya yi kama da na kowane kowane ganye kowane ganye za ka gan shi a kore wa gaya mata shabiyan wani kuma bai kama da juna ba amma su marwa yayanta itacen kore amma ganyen kuma daban unzuru ku duba ya muhaɗabina ya waɗanda ake magana da su masu hankali nazara itibarin duba irin lalura ila samarihi ko ila sumurihi zuwa 'ya'yan itacen bi fatih sa'i wal mumin وبلمهما جمع ثمرة كشجرة وشجر وحجم وحجمة إذا أثمر إذا يا فارنونا أول ما يبدو كيف هو وإلى ينئه زوى نونانسا إذا أدرك كيف يقول وأن الله ينالونا مكا abin da ka shuka ma ka je ka yi lura a ciki lokacin da kai shuka in ya fito zai fito cikin rauni kana renonsa kana renonsa sai ya zama saurayi ya zama saurayi ya zama ƙato ana nan ana nan in ya fara nuna kuma ya fara bushewa ya fara bushewa sai kuma ya koma ya bushe to haka ma dan annabi an haife ka kana karami kana girma ana lallaba kana tsumma nan a tana tsumma nan a tana tsumma nan wata rana ka ruga da gudu wata rana kai karmi wata rana ka zama kai ne mai tsara kai ne mai diga kai ne ran da Allah ya ce to kwanan ka ya kare sai kuma a dinga ja baya ومن تعمر هدن كسو بالحق يوم كان تاشي da karfi zai ga kuma ana neman sanda a'udhu billahi wannan ya tafi Allah ya to ku duba irin wannan ba wannan wadina na inna zalikum la inna bi zalikum al-ayat akin wannan ayoyi masu nuni ala qudratillahi ta'ala Allah ta'ala yana da iko alal ba'th bi zatashin kiyama wa ghairihi da wannan sai kawai ga mutane yu'minuna da suke ba da gaskiya خصو أن كيف أنجزوا من ذكر العامة لأنهم المنتفعون بها سورة ما سأنفعنا لإتا للإيمان أكين إيمان به لا في الكافرين صعبان كافرين
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلق العلم قرآن من غير علم سبحانه وتعالى أما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء sun sanya wa Allah abokan tarayya mafulun awwal wa yabdalu minhu aljanna akwai masu cewa ai su ata'ukum fi ibadati awsan bijan da suke bi aljannu a cikin bautan gumaka wa kan khalaqahum ba kaifa yakunu shurafaka Allah shi ya dace su yaya za su zamo abokan tarayyan Allah wa kharaqu lahu banina sun kirkiro cewa Allah yana da da suna ce al malaikatu banatul lahi wa banatin wai Allah yana da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata masu cewa ƴaƴan Allah kamar ce Uzairu dan Allah Isa dan Allah masu cewa malaikatu banatul lahi kuma Allah ya ce sun kaga ne Allah bai da da bai kai da ilimin ba tare da sani ba ai qalu Uzairu la ibnullah والملائكة منات الله التي سبحانه تنزيها له تركت وآيات من قريش وتعالى يا دوكك أما يتبون قبل أبن سكيف سنتاوى بأن له ولدا سوى يناددا هو شيء الله بديع السماوات شيء كاجسا مي والأرض لكسا مبدعهما من غير مثال سبق شيء كاجيكما لون مثالي لي لغاية ba wani kwatsayi a wajen wani ba Allah ne ya kagi abinsa Allah kai ba kunu lahu waladun ya a ce ubangijin ne ya kagi sama da kansai da duk abin da yake ciki a ce yana da da yana da dan nan walam takun lahu sahibatun sannan bai da mata al'ada kuma an ga mutum an ce ya samu da sai ya ce da wata matan to Allah bai baya ba wa laka kullu shay'in ya halitta dukkan komai wanda ya ga dama ya halitta min shanihi an ya haluka wa huwa shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in dukkan komai zalikumullahu rabbukum wancanan kamar yin waɗannan abubuwa da aka zana shine Allah ubangijinku لا إله با أبن بوتا ولا يكن بوتا إلا هو فيشي خالق كل شيء مهلك دكا قومي سموناك فاعبدوه وهدوه وكذا تاشي نعم وهو على كل شيء قدير وكيل ألا ميكي ونمثل دكا قومي
لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الذي يعقب غير ربكم فأثر فزاته ومن علي فعلها فلعل عليكم تعسير
sannan Allah na la tudriku la absar gane gane bai riskansa gani na ido bai riskan ubangijinsa la tarahu wa hadha makhsusun li ru'yati al mu'minina lahu fil akhirati ko da Allah subhanahu wataala ya ce ido bai ganinsa to an kebance mu'mine za su ganshi a lahira saboda fadin Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fasaku ranar kiyama a nan za ta zamo cikin ni'ima tana kallon ubangijinsu yadda zuwa cikin hadisu shehaini innakum satarawna rabbakum za ku ga ubangijinku kama tarawna alqamara kamar yadda kuke ganin wata lailatul badri ranan watan sha hudu wakila an ce almuradu la yajidu bihi ba su iya kewaya da shi ayi Allah subhanahu wa ta'ala shi lillahi ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata aiki Allah zai ba su husna aljanna wa ziyada shine ganin zatin ubangiji to Allah subhanahu wataala ya ce wa huwa yudriku al-absar shi Allah shi yake riskan dukkan gane gane yaraha yana ganin sa wala tarahu yana ganin ta ba ta ganin shi wala yajuzu fi ghairihi an yudrika al-basara bai halatta a wani ba a ce ganin idon wannan ido naka ya ga ubangiji وهو لا يدركه أن يجيد به علما يكي ويسني دشي وهو الله شيني الذي مجن كي بأوليائه لمجمع دنسا الخبير من بعد الأبار بهم نسو قل نعم يا محمد لهم كفنا يا أني محمد صلى الله عليه وسلم لهم قريسو قد جاءكم بصائر من ربكم حقيقة حجوجي sun zo maku daga Ubangijinku, faman absara duk wanda ya ga wannan hujjojin da aka kawo tun daga farko, Allah yana ce ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, to duk wanda ya gani daga cikin hujjojin da Allah ya kawo, na rabbikun ba absara ya ganta, fa amana ya ba da gaskiya fa li nafsihi absara. لأن ثواب domin ladan ifsani ganinsa lahu gare shi ne wa man amiya wanda ya makance kuma bai gani ba wanda ya makance ana gabanin ta fadalla fa alayka wa balil zali wa ma ana alaykum bi hafiz ni mai mai kiyayewa ne akan gare ku ba wa kadhalika la ويقول ذلك ولغيره لقوم يعلمون يقولون أوهي إليك ما ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وليس الله ما أشركوا وما دامك عليه رشدا وما أنت عليه بوكيل وكذلك كان كما بينا ما ذكر كما إنما بينا أبينا أكا أنبتا نسمي في الآيات muke bayyana ayoyi ne a tabiru don su lura wani ya kolo don a yi kufaru kafirai su fada a cikin karshen al'amari da rasta a yi kara'ata kitabul malina ka karanta ya taban masu shudewa wani dubayyana wurin mu bayyana shi ga kaumin mutane alamu da suke sani ya tabi ma yuha ilai ka bi abin da ake wahayi zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka shine alqur'ani abin da ake karantar da kai alkur'ani la ilaha illahu ba abin bautawa da haƙƙin abota masa sai Allah وأعرل ككو لكي عن المشركين قبل المشركين ولو شاء الله ولو شاء الله لألا يسوء ما أشركوا لا بزي شركة با. وما جعلناك عليهم حفيظا ومسياك ميكي وأكنسوا وما أنت عليهم بوكيل كيما وكيلي أكنسوا إيا كانك إسروا na kai wakili ne balle ka tilasta su ala imani bisa imani alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin akar wakallah wannan wai tana tambaya ne wai tana idda ne wai idan ta fara idda nan ta samu kwana arba'in wai ta iya fita ta ji anguwa
ai kwanan inda bai kare ba wata hudu da kwana goma nan sai ta shi ba za ta ba ta zauna sai ta gama inda sannan ta fara yawo
akar wakallah wannan wai tana tambaya ne wai kamar yadda ake satan yara ake kai su kudanci ake kai su kudu ake canza musu suna ake canza musu addini to idan wai har suka taso a haka kuma suka mutu a haka wai a matsayin su matsayin su kafirai ai duk mutumin da bai mutu da la ilaha illa ba baya addini to ai ba yadda za ka yi ka juwa shi haka Allah ya so da su yayin su ita addu'a Allah ya dawo da su su dawo cikin musulunci amma mutum ya balaga baya sallah baya azumi baya zakka bai san musulunci ba an raba shi da shi to ai an mai da shi kafiri ne wal yazu billahi Akar wakallahu ga makaman dawaki ya yi ko dukkan alƙur'ani guda biyar.
Allah shi yana karɓa.
roƙon a yi masa addu'a a yi ma mahaifiyarsa addu'a a yi ma mahaifin shi addu'a.
Allah ya ji kanta ya ji kan namu iyayen baki na Ba ko wani bawan Allah da ya yi ko dukkan ɗari biyar yana roƙon a yi masa fatiha salati fatiha kan wani buƙata na alheri da yake nema yana so ma zai tashi addu'a.
zuwa ɗari biyar ɗin to Allah ya biya masa ya biya namu gaba ya biya bukata ya biya namu baki abin da makaranta muka dace Allah ya ba mu dadi abin da muka yi kuskure Allah ya gama da Allah ya ji kan iyayen mu ya ji kan iyayen na fatan da Fatiha wa salati fati.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق الخاتم صلاة أنت تفتح لنا بها أبواب النار اللهم أنت عليم بهوائجنا وعلى قلائها قدير وهي عليك سر ومن علينا بقلائه يا أكرم الأكرمين يا أجر الأجلين يا أكرم الأجلين لا حول ولا قوة Sallallahu Muhammad ya rabbana.